لله رب العالمين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المحضر ولتعتقي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله yau lahadi ne ɗaya ga watan biyar alif dubu biyu da goma sha shida mun sake dawowa kan karatunmu na usulul fikhi wadda muke bibiyan matnul waraqat na imamul haramaini kuma insha Allahu tabaraka wa ta'ala yau za mu tashi akan za mu tashi a kan babi da ke magana a ta'arudu bainal adilla wato a ta'arudu bainal adilla ko? ya ba mu karisa ba? me ya rage? ها؟ to wai za wai ashe ba kan babi za mu tashi ba wai juzu nasku menene ha to man san ban mu ga gama babin nan ba ni ka to ta ban shi ba ma ni ka aha wai juzu نذكر منين كون جامن بالتواتر بالتواتر منها منهما ونسخ الأهل ونسخ الأهل بالأهل المتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالأهل
سوا فيكم الله مو ممكن نسخ الأمرين معا نسخ نسخ الحكم وبقاء الرسم مو مجزو mu zo har ila huwa ma huwa aghlatu din nan wa ila ma huwa akhafu wa yajuzu nafsu alkitab bil kitab mun yi shi wa nasku nasku sunnati bis sunnati aha dum mu wuce sunnati a mun yi shi ko dai za mu yi shi a wurin ya sare to wala Allah in ta umma to dai ma kenan يوا يجوز النسخ المتواتر ونسخ اه اه كما تقدم لك لأن تخفيف إنه ويجوز نسخ المتواتر ونسخ الأحاد بالأحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد أجل تو ناسخ والمنسوخ كان بمقارفة بقى تو ya halatta aka ce idan muka duba wato muna faɗin abubuwan da ya halatta a shafe abubuwa da su ya halatta a shafe ƙur'ani da ƙur'ani ya halatta a shafe sunna da ƙur'ani mun yi bayanai akan wannan kan daga hada dalilan su ko da misalan su zance sannan ya halatta kuma wa ya juzu menene yawa ya halatta kuma shafe mutawatiri da mutawatiri hadithin nan ya zama ya yi tawaturi wannan ma ya yi tawaturi to ɗaya a cikinsu duka dai zai iya share na tunda an gane ko? ko kuma ba ma maganan hadisi ba zai iya daukan qur'ani da qur'ani ma dan qur'ani dukkan shi gaba daya mutawatir ne ba aya daya wadda ba mutawatira ba an gane bayanin ba wata ayar alqur'anin da annabi ya koya wa sabai biyu kawai ko uku kawai shine ma'anan tawatur ya koya wa sahabban da ba su da iyaka su ma sun koya wa tabi'an da ba su da iyaka su ma sun koya wa tabi'ut tabi'in da ba su da iyaka ha zuwa kan ba tsare kun da aka koya wa wayansu yan kaɗan su kaɗai wai suka san wannan ayan a tun zamanin annabi ɗaruruwa ya koyarwa ɗaruruwa suka koyarwa ɗaruruwa ɗaruruwa suka koyarwa ɗaruruwa shine ma'ana tawaturi an gane bayanin ko shi yasa qur'ani dukkansa gaba daya mutawatiri ne to in an samu akwai hadisi mutawatiri aka samu da aya to wannan ayan zai soke wancan mutawatirin yana iya yiwa sannan ويجوز نسخ المتواتر ونسخ الأحد بالأحد وبال وبالتواتر sannan ya halatta kai ku bani naku mana ina kallo kawai sai ni ne ma sauki ina yake nan kar in zo da hada abubuwa aha ويجوز نسك المتواتر بالمتواتر منهما ɗayansu kenan mutawatiri yana iya shafe mutawatiri wa naskul ahadi bil ahadi haka nan hadisi ahadi ana shafe hadisi ahadi da shi hadisin da bakai mutawatiri ba ana iya shafe mutawatiri da shi wa bil mutawatir sannan kuma ana shafe ahadi da mutawatiri shine wa bil mutawatir din nan ahadi yana shafe ahadi sannan muta wa bil mutawatir eh wal mutawatir shi ma mutawatir yana shafe ahadi wannan ba wani matsala ma ciki wala yajuzu naskhu al mutawatir bil ahad amma bai halatta a shafe wato mutawatiri da ahadi da zai duba duk da ma wasu suna cewa zai yi amma gaskiyar magana dai ba zai yi ba mu wuce wancan kawai don yana da surkuɗiyan gaske karatu yau wannan kan mai sauƙi ne nashi ba wani matsala to yau za mu tashi akan at-ta'arud bainal adilla ko kuma at-ta'arud wa tarjih haka wasu cikin kiransa karatunmu na baya mun karanta abubuwa guda uku yau za mu karanta na hudunsu waɗanda malaman usulu suke cewa su ne ƙashin bayan ilimin usulu suke a ji magana nan da kyau a baya mun karanta wani abubuwa guda uku a karatunmu na baya su ɗin zan nuna muku in fikin muku su uku sannan mu haɗa da na yau shine na hudu aka ce su ne mai ƙashin bayan ilimin usulu take kana cire su shikenan babu shi kawai ya zama hayaniya in baka san wa'innan ba in ka san wa'innan to za ka shiga jerin wa'inda suka san menene ilmul usul fiqh da farko a baya mun karanta al'am wal khas al'am wal khas ɗaya kenan wanda ya san wanda bai san wannan ba to ya daina tsoma bakinsa cikin harakan malamai in baka san umumi da khususi ba da yadda ake tuka su to kar ka tsoma malamai baki a cikin harakan ilimi ka ja bakin ka ka dinke kai shiru abunka don za ka zo wani abu yayi taksisin wani abu kai baka sani ba ka dauko ami ka buga mutane ka kifar da su ɗaya kenan akwai kuma na biyu al-mutlaq wal muqayyad duk wanda bai san wannan ba wa billahi alladhi bai cancanta ya tsoma wa malamai baki a cikin harafin ilimi ba al-mutlaq wal muqayyad mun karanta su biyu kenan sai immediate lesson namu shine an-nasikh wal mansukh almutlaq wal muqayyad din nan da muka wuce dai duk wanda ya tuna karatun da muka yi ya sani in ba san shi ba hatsari ne rashin sanin hatsari ne a da'irar ilimi Allah zai umarni sai kaga mutlaki ne ya shafi kowa da kowa amma wani umarnin sai kaga muƙayyade ne an tabaibaye shi da abu kaza kawai wata zai karatun ya riga ya gabata amma da bambanci tsakanin mutlak da muƙayyad da am da khas kowanne fiskarsa daban to na yau shine at-ta'arud wa tarjih sune shine na hudu din nan wanda cikon wa'incan ukun kenan su zama hudu su ne ake kira kashin bayan ilimin usulul fiqh saboda haka a yi kokari wa'innan da na zana kowa ya tabbata ya mastarin nasu ya kiyaye su ya iya su wannan bayani da na yi na waɗannan abubuwa ko kuma shi usulul fiqh kacokan ya sa malamai suke cewa na gaya muku farko wadda duk bai san shi ba duk tarun ilimin da ya yi jahili ne kawai a cikin malamai jahili ne kawai a cikin malamai duk yadda ka tara ilimi in babu usulul fiqh a cikin ilimin ka ne to kai jahili ne kawai a cikin malamai nan zo ka da malamai ana taɗi na ilimi sai kai ta jahilci a cikin su kamfe sai dai ka koma gefe kuma ka iya nuna wasu kana da karatu wanda su kuma ba samu irin nakan ba ma ƙawan ma banda a cikin malamai kan ba usulul fiqi to jahili cikin malamai kenan to wake sai ya zama haka tsakani da Allah ka gama tara ilimi ka tara amma an zo baka da iko kai magana kowane fanni haka yake a musulunci in nahu ne baka da shi in an shiga malamai tsakiyar malamai da ka buɗe littafi za ka yi karatu sun kawai za ka ga suna kallon junan su kawai suna kallon junan su ta wannan kai wannan wannan wannan ɗanye ne Allah ba su ta gada da ka bara karatu ba wasali don yanzu za ka ɓata za ka yi ta ɓata irabi su ta ma dariya haka nan in babu tasirifi in babu tasirifi kan uwa uba ma kenan ukila in ka zo ukila kawai sai ka fassa sai ka buga musu akala an gane ukila an cinye shi sai ka zo ka ce ai ya cinye kuma cinye shi aka yi ukila nan kuma babin tasirifi ne ko kaga da na hau ne can ƙarshe ake dubawa la'adi ake dubawa tasirifi ba a ma'auni shi kuma ake dubawa kasan shi na ƙarshen lirabi ƙarshen kalmomi yake duba al'irabu huwa me تغيير أواخر ال... تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تغييرا تصرف كوبا بانا yake dubawa ba kaga da zo aka rubuta alifi da kafun da lamun shi dai mai li'irabi abinda zai ta dubawa lamun din nan shi kuma mai tasrifi a shi kuma zai duba ma ba a'a babin fa'ala ne ko fa'ula ko fa'ila ko ko fu'ila to ga wannan babin fu'ila ne ukila an cinye shi to kaga in babu shi shi ma sai a hankali shi to duk wani fanni dai da ka ji a duniya sanin sa yana da kyau aka har akai ga wayanda attachment ne irin su aruli su attachment ne su ba su da inda suke magana ba su da inda suke da gurbi masu sai in waka ne abu in abu waka ne to shi kuma wakan ana iya yin sa da wasali kana iya karanta haka sai dai matsalan in babu aruli za a iya bata masa liman ka zo kawai ka bi injin ya yi kuskure wurin bugawa kai kam da yake ba wani a ruli ka zare ka zo yadda ka gani yadda za ka karanta haka diwanin nan ake kuskure wurin ɗab'insa ka ji mutane an taru ana karanta diwani ana sa ɗaya rawa ba abun da ya sani shi kawai abun da ya kawo buga wasa ne da zai kawai shi amma in ka karanta a ruli da zaran an yi samu kuskuren ɗab'i to za ka kai da ka karanta ba ka ji bai ba kawai ko kuma ka zo wurin tarjihinsa shi ma nan ka'ida ta nahawu kaza ne ka'idan aruli kaza ne sai a duba wanne za a danne yan nahawu za a danne ko yan aruli duk dai in ka karanta za ka san wani saboda haka dai zai ji hankali da wannan fanni musamman ma nan ana faduwa sosai an fi faduwa akan wannan a ta'aruf din nan wa tarjih an fi faduwa ma'ana a ta'arub bayan al'adilla wato cin karo tsakanin hujjoji cin karo wannan hadisi ya ce ayi kaza sai ka samu wannan hadisin kuma ya ce ya hana mu ba shine karo ba sun yi karo a cikin sunnar manzo Allah ta sallam ga sunan la tu'ad amma abun da zan yi yanzu zan na dan baku misali ko da ɗaya kar in rikita ku in mun je gaba wani littafi sai a dan kahara to in muka je na uku kam ai kun riga kun fara kwari sai a rika zubo muku su kamar ruwa suna nan girji wallahi a cikin hadisan manzo Allah hadisi ya ya ce gabar wannan ya ce yamma duka sun inganta kuma da a ce wai a'a daya inganta daya bai inganta ba ka ai magana ta kare kuma ai sai aji wanda bai inganta ba ga wanda ya inganta kuma me wace magana wanda bai inganta ba wannan ingantacce ne wannan ingantacce ne amma wannan ya ce gabar za a yi wannan kuma ya ce yamma za a yi ko kuma alkurani ya ce ai gabar sai a samu wani hadisi ingantacce ya ce a yamma a ƙurani ka ai ba a neman marwayaci dama zalikar kitabu la raiba fi babu shakka a cikin sa to sai wannan hadisi kuma ya zai ce a yamma za a yi ba gabar ba ko wannan yace fari wannan yace baki kaga ai ai an samu wannan yace sama wannan yace kasa wanda ya ce eh wanda ya ce a wanda ya ce halal wanda ya ce haram duk dai sun yi mukabala kawai wannan ya fiskanci wannan wannan ma fiskanci wannan kowanne yake kauce kuma kowanne saɓi abin da yake tare da shi saɓanin wancan ba a ga wa juna tsawa to tsakani da Allah irin yan rawan kan nan sai wani ya je bai san akwai wani hadisi da ya karo da wannan ba ya ga wannan kawai sai ya je ya buga shi yana rawar kansa ya ce ai ya inganta ga hadisi ingantaccen hadisi sai ka kai kuma ya kai yanko masa wani wanda ya karo da wannan ka ce ai to kuma annabi ya ce kaza ya ce ai wancan ingantaccen hadisi ne ce to ila wancan ma a musulmi yake ko a tirmidhi ka ce bai to wannan a bukhari yake shi kuma wanda na kawo kaga sai ya rude kawai wataƙila zai ce kai wannan addini ne ne ga wannan ya ce maka zama mai kira sai ya fara shakka addini ya shiga uku jahilci ne bai san at-ta'aru wa tarjih ba in ka kawo mai zuwa sai ya rude kawai zai ce ba kai shi ya daina karatuwa da yau yau ya za a je ta ibn hazm ko ya zo ya zauna ya zo a masallaci shikenan ya zo masallaci kawai sai fara nafila zai shiga masallaci ne an riga yi sallar la'asar sai ce bari a ɗanyi nafila kawai ya yi sallar ya fara nafila zai kam ya kabbata yau ne zai kakkan annabi ya hana sallah bayan sallar la'asar nafila sai dai in za ka yi farillan ka sai ya sallame shi ke nan annabi ya hana kuma ina kuma yi koya sai ya bari sai ya sallanta ya kabbarta ikama ya kabbarta sallah ya sallanta washe gari da ya dawo irin daidai wannan lokacin sai ya zauna an gane tunda ya ji jiya an karanta mai hadisi ya inganta annabi ya hana sai ya zauna yana zama wani ya ya wani kai ko ka zauna har annabi ya ce da zarar mutum ya shiga masallaci kar ya kuskura ya zauna sai ya yi raka'a ce kar ku min wasa da hankali mana jiya na zo na na zila wani ya hana ni ya ce annabi ya hana yanzu kuma na zo wani ya ce min annabi ya ce kai kar ku min wasa da hankali mana sai ce Allah da gaske a ta gaske dai sai ce to bari zai yi ba gari wallahu ba dai jahilci bane yasa shi ake bari wasa da hankali haka to sai fara bincike shi kuma akan wannan kawai yake ya yi ta bincike kawai irin wa'innan kawai wannan annabi ya ce wannan kuma riwayar ta ce annabi ya umarni da abu kaza wata kuma ta yi karo da ita ta hana sai ta tattaro irin su ya ta bincike ne dalili to yaya aka yi aka yi ya tarihi aka yi ba ibn hazm al-andalusi to saboda haka dai a takaice wannan gurin yan uwa na kamar yadda na gaya muku ina ga abun da za a yi misali ɗaɗɗaɗɗe zai rika baku kawai mu ce mun je gaba Allah bacci sai a ɗan ƙara kaɗan in mun ƙara gaba ƙara har mu je da aljiya da take kiran mu nan kam da kan nan kowa kan ya zo ma a shirye yake to an zo aljiya kam baka isa ana karatu maka ce ba ban gane nan ba sai an yi shara da maka a shige ta ran da aka sauke ta to kai ma yanzu kan fa insha Allah za ka iya cewa to a dunkulo kawai in dai tambaya ce za ka iya taranta ka samu wato wani abu dai da za ka iya taranta tambaya ko kuma tsoma baki a cikin shari'a to ku karanta mini wani karanta in ji idza ta'arada nudqani fala yakhlu imma an yakuna min illa an yakuna عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه كو إذا تعارض إذا تعارض النطقان إذا lafuza biyu suka yi karo da juna za ta araba nutkani nutkani nutku shine lafzu qur'ani ko hadisi kenan ai mun gama mun karanta shi a baya ko nutku shine lafazi ko na qur'ani ko na hadisi za ta araba nutkani idan lafuzza biyu suka yi karo da juna fala ya ba zai taba wofinta ba ya bar ɗayan wa'innan abubuwan da za mu kirga imma ya kuna amaini ko dai ka samu dukan su biyu wanda suka yi karon kowanne amini mai gamewa ne an gane mun riga mun karanta me amun ba wanda yake neman ya san me amun ba dinsa musamman muka karanta al'amu wal khas to karo da juna imma dai ya zama duk kowanne daga cikin biyun amun ne shi ya game gaba da umarnin da ya yi aw khasaini ko kuma khasun ne kowanne daya bai zo da umarnin gaba daya ba ya keɓe wasu ko ko dai ya zama khasi ne kowanne aw ahaduhuma amman wal akhar khasan ko kuma a cikin khas wa'inda suka yi karon dayan su ammi ne daya kuma khasi ina dai muna tare aha aw kullu wahidin minhuma amman min wajhin wa khasan min wajhin ko kuma kowanne ɗaya daga cikin su a wani fuska ami ne a wata fuska kuma kasi ne shi da fa in ka dube shi ta wata fuska ami ne in ka dube shi ta wata fuska kasi ne dukkan su biyun da suka karo kowanne yana daukan wannan ami ta wata fuska kasi ta wata fuska wannan ma ɗayan ma ami ne ta wata fuska kasi ne ta wata fuska amma sai suka karo da juna kuma wannan yace eh wannan yace a karshen karo kenan aiko daga nan sai zage dan tsaye kan in mutane ne ma da yake hadisai ne to kwakwalwa ne za ta yi aiki to fa in amkanar jam'u bainahuma ko idan jam'i zai yiwu a tsakaninsu wanda suka yi karo da junan nan wanda wannan ami ne wannan ma ami ne ko kuma wannan kasi ne wannan ma kasi ne ko kuma wannan ami ne wannan shi wannan wannan ko dai duka su zama amai ko duka su zama kasai ko kuma ɗaya ami ɗaya kasi ko kuma kowane ɗaya ami ne a wata fuska kasi a wata fuska ɗaya ma haka ce fa in amkana jam'u bainahuma idan jam'i zai yiwu a tsakaninsu a hada duka ayi aiki da su kun tuna mun karanta wannan ko ka'idodi guda uku nan aljam'u watarji'u wan nasku ko to in jam'i zai yiwu to yujma'u sai a sai a jam'i su kawai ai aiki da su dukan su kowanne ya zama ba ba wai nasku ake yi da farko ba kawai a duba eh da farko ne tukunna in wannan sahihi ne wannan ingantacce babu karo ma sai a je kawai da idi a dau sahihi to duk sun inganta to farko abin da ake yi shine ne jam sai a hada su dukkan su in za in za su hadu sai aiki da su duka in ba za su hadu ba fa sai tarjihi a dubi wanne ne raji wanne ne marjuhi a dauki raji a bar marjuhi in duka bai samu ba yi tawaqqafu sai a tsaya kawai a yi ta bincike sai an gano wanne ne nasiki wanne ne mansuhi sai a je mansuhi a dau nasiki wanda ya shafi wancan haka ka'idan addini yake to ya kamata a dan buga muku misali karbuce ko a gane wani irin hadisin da yake kaza wanda yake kaza din suka karo da juna din ya kamata a kawo muku ai ko tunda ba kawo yake a nan littafin ku ba to a tara hankali a ciki akwai hadisi da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa sharru shuhudi allazi yashhadu qabla an yustashhida an ji wannan da kyau annabi yace mafi sharrin shaida a shaidu wanda za su zo kotu su yi shaidu mafi sharri na shaida babu kamar wanda zai zo ya kawo kansa ba da shaida tun ba a nemi ya yi shaidan ba irin yan azarbabin nan an gane an zo kotu ba kawai shi kila ma irin yan zuwa kallon shari'ar nan ne kawai sai aka ce wani kana da shaida wani kawai sai ana magana kawai za a yi shari'a kawai daga cewa za a kawo shi kawai sai miƙe ce salamu alaikum ni ne shaidansa kaza kaza kaza wani ka jera shi kawai sannan ya ce mafi sharrin shaida babu kamar mutumin da ya ba da shaida tun ba nemi ya baya ba ka tsaya sai an ce ma an tambaye shi mana kana da shaida eh waye shaidan ka in yace kai to sai ka sai a ce to kotu tana neman da kai shaida in baka nan ma a tura mata kadda har gida a gayyace ka kotun tukunna ka zo ka shaida to mai zuwa ya shaida ba gayyace shi ba babu mafi sharrin irin sanji manzon Allah an ji wannan hadisin ina to a tara hankali sai aka samu wani wannan hadisi ya inganta kuma sai aka samu wani hadisi kuma yace khairu shuhudi allazi yashhadu qabla an yustashhida mafi khairin shaida babu wanda ya kai alkhairi a shaidu duka na duniya kamar mutumin da zai zo ya shaida tun ba ne ya shaida ba wallahi duka sun inganta kuma kai dawa baka taba san irin iwayin da hadisan ba ko duk bayanin da lalle in ba a jawo hadisi ba ina san baraka gari to gashi ka san dai da sharru da khairu kam ai kishiyoyi ne ai an yi karo ai sharru da khairu kam wannan mafi sharri wannan mafi kairi amma dukkan su kuma abinda suka yi ɗaya ne duk dai ɗaya ne suka yi shaida ba a gayyace su ba a ba wannan ya zama mafi kairi wanda ya zama mafi sharri a shaidu to ya za a yi yanzu irin yan rawar kan nan wanda suke jin wasu ma sun fara karatu sai ka ce ma ya karatu Allah ina tambaya a masallaci irin wanda suke garajen wa'azi a masallacin juma'a nan salamu alaikum alaikum salam agar kala ina tambaya don Allah ina so a min bayanin hadisan nan ingantattu guda biyu daga manzon Allah duk sun inganta ba maganar ingancin su nake nema ba na sani ingantattu ne wannan hadisi ya ce mafi sharrin shaida shine wanda zai zai zo ya yi wa wani shaida ba a gayyace shi ba ba neme shi ba wannan kuma yace mafi kairin shaida wanda yafi kowanne alkhairi a shaidun duniya shi da wanda zai zo ya shaida tun ma ba ne ne ba akar makalla abin bayanin wayannan hadisan yaya aka yi zai ce ma anya wannan hadisan anya sai ba amma da zarar ya sa at-ta'aru wa tarjih ai sai ya dare kan kujera na na sharhi sai ka gudu wallahi sai a doki sai ce ma eh to wannan dole sai an koma ka'ida ta ulumul ilimin usulul fiqh abinda malaman usulul fiqh suka faɗa suna da wasu ka'idodi guda uku sai hau kawai ya dare ya tashari suna da ka'idodi guda uku na ɗaya idan hadisai suka yi karo da juna wannan ya faɗa wannan ya faɗa duka sun inganta sai ce ma abin da ake yi na farko shine jam za a yi kokarin yin aiki da su dukkan su ba ra'ayar da kowanne ba tunda duk sun inganta idan kuwa jam'i ba zai yiwu ba babu yadda za a yi aiki da su dukkan su to sai a yi kokarin tarjihi na biyu kenan a dubi wanne ne rajihi wanne ne marjuhi to ‘yan uwa albishirinku da ku nake wurin tarjihi din nan wurin gano wanne ne wato ya fi menene za a ce ya fi rinjaye wanne ne aka rinjaya hanya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har hanya hamsin ake bi wa billahi lazi akwai littafin da shi kadai ya kawo wannan hanyoyi guda hamsin a tabir wani littafi kenan shi ya kawo hanya hamsin ake bi billahi lazi wurin gano wanne ne rajihi wanne ne marjuhi ba wai kawai haka zaka zo ka zauna da dan son rai ka kawai ka duba wanne ne ya fi ma kawai ka ce kai ai wannan ai yafi ba ga ba shi ma wani karatu ne mai zaman kansa arraji a tarjih din nan hanya nawa ku rike ko da hanyoyin dai adadin yawan sun kawai ka rike an yi wani abu ai hanya hamsin ake bi na farko a ciki akwai wanda za a zo a duba a cikin wa'inda suka riwaci hadisin nan tunda duk sun inganta ana so in fara kawo in kawo muku misalai da yawa amma misali zan yi zan kawo muku wani misali guda daya hadisin anasu dan maliku radiyallahu anhu da shi da hadisin dan abbasu wato ba na son amma ya kama dole tunda na kawo maganar tarjihin nan sai na yanko amma na fi son sai gaba ne in muna da rai aka kawo abubuwan kar su yi muku yawa wato hadisai ne suka yi karo wannan hadisin yace annabi yayi ifradi ne a hajjinsa wannan yace annabi yayi kirani kuma sun inganta an gane bayani ka san dai ifradi daban ne hajji zallansa ba umra kirani kuma fa shine ka dau kai niyan umra kai umranka ka gama amma ba za ka sauke harami ba sai ka zarce da aikin haji ka gwama su shi da kirani kaga kai haji da umra kenan two in one wannan hadisin kuma yace ifradi kawai annabi yayi yanzu Allah wannan abu ɗaya ne ifradi da kirani haji da umra a haɗe da kuma haji kaɗai gayansa ɗaya ne biyu ne an samu karo duk kuma sun inganta to abinda aka bi aka yi rinjayar da ɗayan hadisin aka yi tarjihinsa shine aka ce to ai anasu dan maliku cikin su biyun nan a waɗanda suka rubuci hadisin Abdullahi dan Abbasu radiyallahu anhu yace shi shi yake rikewa annabi ma abin nan din ragumin sa lokacin da ya yakin haji an gane shi kuma Anasu dan Maliku a lokacin ma da aka yi wannan aikin hajin yana cikin mata yaro ne karami an ruwaito ma cewa har ma mata suna kunce kayukansu yana tsakiyarsu kuma yaro ne kenan mata suna yaye kansu ma yana cikin su ba su damu ba an gane bayani kaga yaro ne wancan kofa ya kai babba har shi yake rike da ya fi shi girma shi yake rike da hancin wato yake rike akalan raƙumin manzon Allah su san aikin hajji to kaga wannan shi za a dauki nashi sai a bar na wancan wanda yaro dan karami yana tsakiyar mata har suna kunce kayi aka riwaito a lokaci da annabi ya aikin haji ba su damu ba ma'ana tunda bai balaga ba yaro dan karami ne suna kunce kansu ba ba su damu ba to ana duba irin wa'annan hawa hawa hawa har akwai hadisin da aka yi shi dan abbasin kuma ko wani hadisin da ya riwaita ya karo da na wani sai aka ce a ajiye na shi saboda shi a lokacin ma ana ma kwanciya tare da shi da hadisin abin nan ne ummul mu'minin maimuna da aka ce annabi ya aure ta yana cikin harami na aikin haji wani hadisi yace a annabi baya harami ya aure ta kaga ai an yi karo ai wannan yace annabi yana harami ya aure ta yana cikin aikin haji wannan yace a baya cikin aikin haji sunan dan abbas sai aka ajiye shi saboda shi a lokacin ma a ɗakin umul mumina maimuna bayan auren ma da shi da annabi da maimuna suna kwanci a shimfiɗa ɗaya saboda ɗanɗan yaron ta filo ɗaya za a ɗaura kayi da shi wancan kuma babba ne dottijo kaga ya ɗaura shi koya to haka hanyoyi dai sun kai wajen hamsin ake bi daga wannan sai wannan sai wannan to yanzu don Allah wanda ya yi da'awa na malanta bai bai yaudari kansa ba kai da baka san kowa ba ana ka'idodi ka dini ka naɗe kanka ka ce kai malam ne babu hatsari a cikin wannan hatsari babba wani bai taba jin ma akwai wani abu mai rage da marju ba da ka'idodin bai taba ji ba ma kuma wai shi a karfi da yaji wai shi malami ne je ka shi wani ma bai san ma me usul fiqi ba ko digo shi da ya san fiqi kawai koya yi mana fiqi kawai ya sani fikiu me fikiu eh farilla alwala guda bakwai ya ga na daya daura ne na biyu wanke fiska na uku wanke hannu zuwa gwiwan hannu na hudu shafan kayi na biyar wanke kafafuwa zuwa idan sau na na shida shi shuda na bakwai gaggautawa shikenan to mun ji na daya daura niyya ina hujja a ina ka samu shi da usul fiki ci shuda gaggautawa a ina ka samu ko ya gaya ma farilla ne ta ina aka gano sunnoni go takwas kurkuran baki wane ne to ina aka samu shi mun ji yana cikin sunnoni to waye gaya ma sunna ne a ina aka samu shi shi da ake usul fiki kwakulo inda zakulo inda aka samu hujja tushen inda aka kwakulo hujja to baka san wannan ba kana ihu a gari kana nade kanka da dan belleji komi ko duk fatawa da ka zo kai ba ka fi karfi ka ce baka sani ba sai ka ba da fatawa kana bankare na yadda kake so hatsari ne a tsaya a yi karatu yan uwa kar a yi gaggawa Allah ya taimake mu to an ji dai hadisin farko ko to ya za a yi da wannan hadisin da muka karanta mafi kairin mafi sharrin shaida wanda ya wanda ya hau kujeran amsa yin shaida tun ba neme shi ba mafi kairin shaida wanda ba da ya hau kujeran ba da shaidan ba neme shi ba yanzu ya za a to jam'u ake yi kuma ana jam shi ake to ya za a hada su ku gaya mana to yadda za a yi shi ne an zo za a yi shari'a ne da aka zo za a yi shari'a sai aka ce wa wane hakika kuma shine mai gaskiya tabbas shine mai gaskiya sai aka ce kawo shaida shi kuma ya manta ma da kana nan aka yabo sai ya shiru sai dam kuma tabbas shine mai gaskiya kuma in bai kawo shaidan nan ba za a dauki wannan abu a ba wancan sai kaga kawai yana hada zuba sai ka zo ka samu alkali ka ce kana neman kotu ta baka dama za ka yi wata za ka yi kana da bayani alkali yana iya ce to bismillah ka ce to lalle ina roƙon kotu mai alfurma ila wani na manta ne ina cikin waɗanda za su iya ba da shaida akan wannan shari'a alkali ya ce to yaya ka ji abinda wannan ya ce eh a bashi dama eh a bashi to lalle lalle alkali wannan abu na wannan ne saboda me ga dalili ga dalili ga dalili ga dalili kaga ba kotu ta neme ka ba kuma mai shari'a wanda ake shari'a da shi bai neme ka ba to in kai shaida a wannan babin kaga ba saka ba ko ba nemo ka ba to mafi alkhairin shaida kenan hijimar son Allah to mafi sharri kuma a zo za a yi shari'a ka sani fa ya san kai shaidan sani ka sani ka fi kowa ka kwanda sani ya sani in an ce a nemo ka san zai nemo ka tun ba a ce a nemo ka ba ka zo ka zo kai azar ba biya kace ai ni da shaidan sa alƙali shi to mafi sharri shaidan sa shi wanda ake shaidan da ya sani kai shaidan ka zai iya nemo ka ya san kai shaidan ka sani sai ka zo kai azar ba ba gayyace ka ba to wannan shine mafi sharri shaidan an gane yadda ake hada su duka a aiki da su kowanne yana aiki babu wanda za a ko wanne yana aiki wannan yana aiki akan dan azarbabi wannan kuma yana aiki akan wanda ya ga za a tashi haƙƙin wani mafi kairin shaida kenan ya zo ya ba da kansa ya shaida kuma shi kenan sai a haɗa su kawai shi kenan a zauna lafiya in ba usulul fiqh kaga buga ma zai kace a ai wannan ba zai taba yiwa ba ya za a yi dole ɗaya dai bai inganta ba sai ya kirkiri ƙarya kuma ya duk yadda aka yi zaka karanta wani bai inganta ba shi bai inganta baka inganta ba dai kai to sai wanne ne kuma a jami'in gaba fa illan yankin jam'u bainahuma yutawaqqa'u fihi ma illan illan yu'lam at-ta'rif ko idan kuma jam'i ba zai yiwu ba a tsakanin su ba zai yiwu a hada su ai jam'i ko wanne ai aiki da shi ba kar a ce wata sunna ta manzo Allah ta zama ta tafi haka ba aiki da ita ba to yutawaqqa'u sai a tsayu a yi tawakkufi a tsaya kar a ce za a yi aiki da shi in ba a gano wanne ne raji ko marjuhi ko nasiki ko mansuhi ba in lam yu'lamu tarikh in har ba a san tarihin wanne ne aka fara faɗi wanne ne ya zo daga baya ba inda an sani ka shi kenan inda an san wannan annabi ya faɗe shi hijira tana shekara kaza wannan kuma sai hijira tana shekara kaza annabi ya faɗe shi to wannan na bayan ya shine nasiki wanda na far na karshen shine nasiki na baya shine mansuki an shafe shi ko kamar matsalan wanda ya alwala ya taba al'auran sa dinnan annabi ya ce inna ma huwa bada'atun minka farkon hijira ne annabi ya faɗe shi ko wanda ya ce baka da alwala kuma ba ɗayan da ya tambaya annabi shi kuma yace wancan yace ba komai ɗaya ne daga cikin gabobin kai yanzu don mutum ya alwala ya taba hannunsa alwalansa tana nan ko ba ta nan tana nan mutum ya alwala ya taba kafarsa ba gaban jikin ka bane tana nan kai alwala ya ka taba wuyanka ko ka taba kayanka gabobin jikinka ne to haka al'auran ma gaba ne inna ma huwa badu'atun minka to sai wani riwaya kuma ya zo yake in kai alwala ka taba man tawadda'a fa massa zakarahu falyatawadda wanda duk yayi alwala ya taba al'aurarsa to ya sake alwala an yi karo ko bai ba wanda yace in ka in ka taba ba komai ai daban jikin ka ne wannan kuma yace in ka taba ka sake alwala karo ko ba karo karo kai da karo ma kamar dan rago da dan rago an ka to ya za sai aka duba ai an san tarihi lokacin da annabi ya faɗi wannan da lokacin da ya faɗi wannan wannan ne tarihi wannan farkon dawowansa hijira ne ya faɗa ko ne ma tambaya wancan fa sai bayan shekara hijira ta tana da shekara bakwai shekara na ƙarshe sai ya soke wancan an gane bayani to in ba san tarihin ba ba sai a tsayu a yi ta bincike sai ran da aka gano yi tawakkafa an gane ko to kaman wanne ne kenan wani misali za mu sake bugawa a irin wannan in jam'i ba zai yiwu ba a tsaya aka ce a yi tawakkufi yanzu misali zan kawo mana aya Allah ya ce walazina hum li furujihim hafizin illa ala eh azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin mutane kirki yan aljanna mu'minin su ne wanda suke mai kiyaye farjojin su ba su amfani da shi illa ala azwajihim sai akan matattakun su aw ma malakat aymanuhum ko kuma abin da daman su ya mallaka aw ma malakat aymanuhum da abin da daman su ya mallaka to yanzu kaga ai dukkan abin da daman ka ya mallaka kam an halatta maka kai amfani da al'auranka da shi ko ba halatta ba an halatta kai tsaye ko yaya matan da ka aura su suna da geji hudu ne kawai aka ji yadda ka aura amma malaka sai wani kumfa sai na ali sanda ya kwarai matansa hudu bayan wafatin ummul mu'minin sayyidatu nisa'il alamin fatima alayha salam sanda ya mata hudu da kwarakwarai goma sha bakwai sai na ali ku yanki wanda yake sadaka da su goma sha bakwai shi yasa yake da ƴaƴa da yawa radiyallahu anhu don ku yanga taka duk wanda in ka aihu da ita ɗanka ne ba bawa bane shi ita kuma daga nan ta samu wani daraja fiye da ku yanga ta zama ummul walad za a rika kiranta ba ama ba ba amatul ba an gane daga nan da ta aifa maka da shikenan ta samu wani irin daraja ta fi sauran bayi wanda ba sa da su ba ta zama ummul walad to da aka ce an yadda kai amfani da al'auranka ga kuyanginka sai ga wata aya kuma a ƙur'ani ta cewa an tajma'u bainal ukhtayn an hana ku haɗa ‘yan uwa biyu an hana ku an hana ku haɗa ‘yan uwa biyu a aure da ma kuyangin duka za ka zama za su zama bayin ka kam uwar su ɗaya uban su ɗaya ko uban su ɗaya ko kuma uwar su ɗaya an yadda ka haɗa su a matsayin bayin ka bayin ka dukan su kam amma in ka in kai sadaka da ɗaya baka da iko kai sadaka da wancan kuma an gane bayanin ko ko dai ba gane ba ya halatta ka haɗa su wa'annan biyun uwarsu ɗaya ubansu ɗaya bayan ka ne wa'ancan ma biyun uwarsu ɗaya ubansu ɗaya bayan ka ne wa'ancan ma biyun uwarsu ɗaya ubansu ɗaya bayan ka ne to a cikin su su sun zama shida kenan ko to uku ne ya halatta kai ka kwanta da su a cikin su duk wanda ka kwanta da ita to ɗayar ta haramta sai dai in kuma ka yanta ɗayar ta zama babbar ka ba to daga baya shi kenan an gane bayani in ba tarka cewa kana tare da wannan ba ka isa ka aure yar uwarta ba a ranar da ka sake ta ba ko sakanta ba ba mutuwa ba ka ga wasu sun dauka hayin ta mutu ne zaka kana da dama ka auro yar uwarta ba ga ma ba ya ga ma ko sakanta kai shari'a ba ta hana ka ba ka dauko yar uwarta ka kawo dakin ta kawai abin da ake duba gaba kar ya jawo gaba a ran da dai ka kuskura aka daura ma aure da wannan yarinyar to yar uwar ta haramun da gare ka ina da yan gani to fa'in al fa'in haba alima ulima dai kaga babu ba a tasiri
ba ta siri ta gani
ulima idan ko an san tarihi ba to sai ya nusikal mutaqaddim bil mutaakhir kenan ko sai a shafe wanda ya gabata da wanda ya jinkirta din na farko wanda aka fara jin su annabi ya faɗa ko ya yi umarni in qur'ani ne wanda ayan da ta fara sauka to sai a shafe ta da wanda ta zo daga baya an gane bayanin kuwa kamar ya kamar ayoyin musabara din nan da mun karanta a baya in ya kun menene minkum ishiruna sabiruna ya galibu menene mi'atain ah mi'atain kuwa eh ya galibu mi'atain mutum ishirin alkur'ani ya zo da hukuncin cewa lalle suna iya taron kafirai ɗari biyu kafirai ɗari biyu mutum ishirin duka su ba in sun mana in an zo yaƙi ku ku ashirin ku musulmai kafirai su ɗari biyu idan ka kuskura ka gudu ka yi ka ba'ira zai iya sabauta maka shiga jahannama to sai aka samu daga baya Allah ce falana menene kafafa Allah فلما في منكم أن منكم ضعفا Allah ya ce haƙiƙa ya sa akwai rauni tare da ku to yanzu kam idan an samu menene wai yace in yakun minkum mi'atu sabiratu yadribu mi'atayn dari duka za su za su su kara mana da da dari biyu za su rinjaye su da kowane mutum daya mutum goma ne kai kadai arna goma in ka kuskura ka gudu wuta kawai kai kadai arna goma yanzu ba kaga mutum eh an kafafa kaga in dai ba sun fi ninki sun fi karfin ninka ku ba to ba za ku gudu ba za ku tsaya ku yaƙi da su amma sun ninka ku sama da daya to nan babu laifi don an abin nan an yi ba zai zama tawalli yau zafi ba sai menene in kana ka sai ni haka nan idan dukan su biyu kasu ne dukansu biyu sun zama kasu ne da kasu fa in amkana jam'u bainahuma yujma'u in ya jam'i ya faru zai yiwu a tsakanin su sai ayi ko ne ina misali to ina misali ku karanta min larabcin mana aka ce me
ban ji ba wa in ulima tarihu in an san tarihi wanne ne ya riga sauka yunsakul mutaqaddimu bil mutaakhir wannan mun wuce shi ai sai a shafe wanda ya gabatan da wanda ya zo daga baya wa kaza in kana khasaini in kuma suka zama dukan su kowanne khasun ne da khasun suka hadu wa in kana ahaduhuma menene ah to ba zai haƙi in kana ka sai ni kenan wa in kana adu ma ne ne to bari in baku misalin ka sai ni tukunna to misalin dukansu suka zama ka sai ni shine hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa ghasala rijlaihi an riwaita cewa annabi ya yi alwala sai wanke kafafuwansa an riwaita manzon Allah sallallahu alaihi ya yi alwala fa masu hadilai sai shafa kafafuwansa an riwaita manzon Allah sallallahu ya yi alwala farasha ala rijlai sai yayi ya faruwa akan kafafuwansa karo uku kenan a to wanne ne yayi kama da wani a cikin su tambaya nake wanne ne yayi kama da wani karo uku ai na taba gaya muku akwai inda hadisai suke kallon juna uku ma kowanne ya hanyarsa sai za nake cewa muku in dai mutum bai karanta fiqh bai ce zai rungo bulugul marani je zai karanta shi je zai fatawa da shi wallahi zai kifa mutane saboda za ka ga irin wannan da yawa a ciki ba ruwansa shi ibnu hajar sai kan dadumo su ko yana buga su duk da ma shi kan akwai da'ifai da yawa a ciki an ji bayani to wanda yanzu ya za a yi ya yi alwala an gaya wanke kafa ya yi alwala an gaya shafa kafa ya yi alwala an gaya yayyafa ruwa kafa to wani su su yi kokarin jam na wayannan hadisan tawadda wa rashal ma'a ala qadamai wasu suka ce in alwala ce wadda sabuwa za za a yi to sai ka yi menene kana sai ka wanki dole ka wanki kafafuwa idan kuma kana da alwala kana son sabuntawa ne an gane bayanin nan kuwa ka sana tajdidi ko zira da alwala ai tajdidi to ka zo ka yayyafa ba komai kana yi aiki da shi malam kai ma rike gam kai ma ka karanta da kai aka yi ka tuna date din ma ɗaya ga watan biyar alif dubu biyu da biyar aka karanta wannan hadisin da kai kuma ka karanta shi ba wai wai bane karatun ka ne ya baka kawai kai ma in ka zo in dai kana da alaka ka kai char char char char char kawai ka je kai sallan ka yayi to me amfani karatu ba kai aiki da shi ba tuni mun dade da aiki da wannan hadisin mu gaba kana da alwala ka alwala ka zo kawai cap cap cap cap ka yaya ba annabi yayi kai ka zauna ba ne kai ma kai to na uku ba na ja ba shi ba za ka yi to nan kuma ka ce sai dai in suna cikin takalmi na hufi to nan ana shafa saman hufi shi kenan ai ai an karanta babin shafa'a rufi shi kenan kaga ka hada su dukansu to wanda bai san wannan ba ba babu usulul fiqi kaga sai ya rude ya ce masa wani zuwan ne zamu dauka wani ne zamu yi wani ne kaza na gani maulana shehu dahiru radiyallahu anhu aka bana yayi alwala yayi shafa akan hufi kan hufi ka ga yaran da ka samu ga su kuma in ka zo an zo tafiya haji in ka san size in ka kai ka siyo ma kai ma ka zo ka samu ka hada hadisan duka duka uku sai ya ga hufi sosai aka zo alwala kawai da aka zo kafa kawai sai haka kawai sai haka kawai sai sha shi kan ha to kadamin da shehi ya taka ai babu wani abun da annabi yayi wanda ba zai zo ya mai koyi da shi ba an ce kuma da yayi da ya cire su ma bai sake neman su ba kawai an yi ne don kawai an iso kadamin da komi aka ce annabi yayi ya kamata a ce babu abin da aka bari shi yasa aka yi wannan kuma Allah ya taimake ni lokacin da za a yi ina nan ba kullum kawai ya rika yin su ya amfani da su an dai gane bayanin ko ka zo to baraka rude bane na duk hadisai ne ingantattu dukansu to sai kuma menene akwai kuma wani har yanzu sai da rasulullahi sallallahu an tambaye shi akan menene yake halatta wa miji a wurin matansa in tana haila su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma ya illu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haid me ya halatta ga matar mutum in tana haila kala ma faukan izari wani hadisi abu dawud kenan ya ce sama da sutura kana iya jin daɗi da sama da sutura a banda ta cire riga an gane bayanin kuwa in akwai riga ta jikinta shikenan kana iya shafa jikinta ba komai ma fawqal izari to sai ga wani hadisi an tambayi annabi yace isna kullu shay'in illa nikah kun komi sai dai aure nikah ai waqo saduwa ainihin saduwa shi kuma na muslim ne wancan na abu dawuda an yi karo ta za a yanzu na an yi karo ko ba yi ba an yi karo to ana ɗaukan su malamai sun ɗauki haramcin ne saboda ihtiyadi su kuma sun tafi akan idan an zo daga wancan cewa fauƙal izarin wasu suka ce duk za a aiki da su abinda ake nufi fauƙal izarin daga gwiwa ne zuwa cibiya shine aka ma gate an gane shi sai dai inda zani shine fauƙal izarin yake aiki amma sauran wuri duka gaba ɗaya babu ko babu riga a jiki ba komai shi wancan din kenan da aka ce isna kulla shay'in din illa nikah to ya tafsiri ne ana nufin an yi ma gate daga gwiwa zuwa zuwa cibi sai ta daure wurin saboda an riwaita sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka ya faru da shi da ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha suna kwance tare a shimfiɗa ɗaya a cikin mayafi ɗaya sai ta firgita ta tashi sai ce yaya ana fisti jini ne ita ce ja ba komai daure sai dai mata bayani ta daure iya wannan gurare wurin din to nan aka samo wannan dalili na wa'annan malamai na hadawa a aiki da su duka to idan kuma fa wa in kana adu ma aman ko ko ne wal akharu khassan fa yukhassu al'amu bil khas in kuma ɗayan su ami ne ɗaya kuma khasi to sai a sai a ai ai ai ai ai takhassusin amin da khasin an gane bayani misali ɗaya ami ne ya zo da umumi ɗaya kuma ya zo da taksisi to sai a ɗauki kasin a yi aiki da shi akan umumi a yi takassusinsa da amin kamar hadisin da ya zo a cikin bukhari da muslim ya ce fi ma sakati sama ushuru kaga ammi ne duk abun da ruwan sama ya shayar kaga fi ma sakati sama'un nan ba ba sama ba girgije ake nufi shi din ma tukunna duk abin da girgije ya shayar to a raba shi gida uku a gida goma a bada zakan daya in ji hadisin nan duk abin da girgije ya shayar kaga wannan ami ne komi kenan ma tufidul mai umum ko kuma da ami da kasi da muka karanta ma tana cikin wanda suke in ta zo yana gwada mai tufidul umum to wance ma sakati sama duk abin da ruwan sama ya shayar al'ushuru sai an cire 1 over 10 an bada zaka to wannan hadisin da ya zo ya umumi ne kenan fa komin kaɗan ɗinsa komin yawan ɗinsa in dai ruwan sama ya shayar da abu ko kwano ɗaya ne sai ka raba shi gida goma eh haka hadisin yake ko kuma ya ko ya faɗi tabani haka fi ma sakati sama'ul ushuru duk abun da ruwan sama ya shayar na noma to sai ka raba shi goma ka ba da kashi da to ya za a yi yanzu yaya za a yi sai ka samu wata riwaya daga manzon Allah ita ma ingantacciya me tace ita kuma tace laisa fi ma duna duna khamsati aw suqin sadaqatun in dai abu ya kasa usuki biyar to ba a cire mai zakka shikenan kaga wannan kasi ne ko wancan fa ami to wannan kasi sai ya zo a yi kafsafe shi da wancan ami sai an yarda duk abin da ruwan sama ya shayar za a raba 1 over 10 dinsa 1% over 10 dinsa za a bayar amma da sharaɗin sai in ya kai mai wusuki nawa biyar in bai kai wusuki biyar ba ba za a cire ba to ma sakati sama'un har yanzu al'ushuru din akwai shari'a ta ciccire wasu abubuwa da yawa banda abin da yake a cikin ƙasa irin doya ko da makamantansu irin doya banda abin da baya karban ajiyar wata shida ko duk dai sai mazabobi kuma suka taso suka yi ta bayani amma in ka duba umumul lafzi na wannan hadisin ai kenan kawai dan lambun ka in tumaturi kai ma sai ka cire zakka ta fi ma ka kace sawa aka ce alushi ko ba ruwan sama bane shayar da tumatur din naka karkashin ka waye wayen ka sai ka cire zakka ta kasu go duk ran da ka yanko sai ka kasa goma sai ka cire da zakka to ba haka ake yi ba an gani ai karafin yana dan fita ko duk da yana da na san yana da wahala wannan ya ko ina cikin su to casting nan shine za a duba sai ya kassafe wancan amin sai kawai ka hada kai aiki a kanka وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص آخر ففا wannan kan shi yafi kowanne sun kudi a cikin duk kasuwan da muka yi idan kuma ya zama fa kowanne su ami ne a wata fuska kasi ne a wata fuska wa yukassasu umum kullu wa'id minhuma bi khusus al-akhar gamewan kowanne sai a kassafe shi da kasin dan uwansa wannan ban san ya zai yi da kowa a wannan gudun wallahi da ban san ma ya zane da ku nan ba don abu ne wanda yake da su kugiya bari dai mu jarraba hadisi ɗaya zan ba ku kar ku rude sai an je gaba iya so akwai hadisi da ya zo a cikin abu dawud sunan nashi ko zan samu wani ya karanta mini hadisin karanta mini wannan hadisin gashi nan daga nan bismillah wani sauri sauri daga nan alifin nan zali eh na na? o kai aka rubuta wuri? to waye zai jarraba da sauri sauri waye zai jarraba karanta mana ya? Allah raba mu da babu kai nuna rasulullahi sallallahu ya ce إذا بلغ الماء قلتين إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا لا ينجس ما يجي عليه الصلاة والسلام يجي duk lokacin da ruwa ya kai kullatai ne ne kullatu kullatai ne tasmiya ne ne kullatu irin kattin tulun nan irin kattin tulun nan tulu an san tulu aiko wanda ake ginawa na kasa kamar kamar rantatin nan to in ruwa ya kai manyan tulu guda biyu ullatai ni kenan fa ina wala yanzu to babu yadda za a iya najasa ta najasa da shi da dai najasuwa to ta ji wannan hadisin da kyau in dai ruwa ya kai ullatai ni da zai me ba najasuwa ta wannan hadisin Abu Dawud sai kuma hadisin Ibn Majah yace alma'u la yanjisuhu shay'un illa ma galaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi ruwa ai mai tsarki ne shi ba abun da zai najasta shi sai dai in ya rinjayi kanshinsa ɗanɗanonsa kalansa ruwa dama kawai baya shi dama mai tsarki ne kowai ba abun da zai najasta shi sai dai in ya rinjayi ne kamshi kolo ɗanɗano wai na hadisan dukansu kowanne ami ne ta wata fuska kasi ne ta wata fuska kowanne ɗayansu an dai ji hadisan ko yanzu me ne ya kamata za mu ɗauka ko kuma me abun hukunci a ciki wannan ya ce inda ya kai kullatai ne ina lillah har mu wuce time tashi ba shi har da miki goma sha ɗaya to bari in dan takaita bayani kawai in ya so kadi in mun je littafin gaba ma amriki ira sai kafin nan kun dan kwakwalen sun dan data buruwa sai abin nan to abun lura a nan shi ne kawai da malamin nan yake so ya tabbatar mana ka sani cewa wannan hadisi na farko ya ce idan ruwa ya kai kullatai ni so ba zai najastu ba da zai najastu ba ku ce ya kira da Allah bayan minti 30 20 muna karatu bayan na wula najisu idan dai ruwa ya kai kullatai ni to ba abin da zai najasta shi an gane ko kaji waiwai ka ce mai kawai ana karatu ka kira bayan minti na lawai wai ibnu majah ba riwa ibnu majah ba abu dawud ya tabbatar mana da ruwa in ya kai kullatai ba zai bayar da za a yi nasa su to a nan kaga ya gane kenan dukkan ruwa da ya kai kullatai kaga an ni kenan ba zai da su ba wai kam kenan kace ba wai ba na biyu kace wai wai ne yanzu yanzu
Ah, wai kam ai tana ne wai kam to na abu da muke bayani ko kaga duk ruwa kenan ya game duk wani ruwa inda ya kai kullatai ne shi kenan magana ta gane ba zai nake suwa ba zai bace duk wani ruwa na duniya na inda yawan sa ya kai wannan ko to amma sai wannan yace ruwa gaba daya mai tsarki ne amma da sharadin in kalansa bai canja ba ɗanɗanonsa bai canja ba ƙanshinsa bai canja ba to ashe a nan ko da ya kai ƙullatai idan wani abu ya shiga cikinsa idan fa ya canja mai kala ko ɗanɗano ko ruhi to fa zai dole zai najasa shi duk da anan an ce inda ya kai ƙullatai ne ko wani abu ya fada cikinsa da zai najasu ba to in har banda in ya canja mai kala kaga ka ɗauki wannan hadisin sai ka hada shi da wancan kun gane bayanin kuwa duk za su yi aiki ban ta ko an fahimce ni ba wannan na biyun shi ya nuna cewa ko da ya kai kullatani wancan ya ce da ya kai kullatani don wani abu ya fara ciki ba komai bai za ka yi alwalanka kawai amma wannan hadisi na biyu ya nuna a'a inda ya canja shi ɗanɗano rihi da me launi to fa ko ya kai kullatai ne a ajiye shi kawai in ko bai canja ba kaga sai ka hada in bai canja shi ba in ya kai kullatai ne wani abu ya fada ciki in bai canja shi ba ɗanɗano ko rihi ko menene shi kenan sai ka alwalanka kawai mubarak abun nan haka gaba za mu sake muku bayani sai za mu kara faɗaɗawa kar a gari bayani ta shehu tijjani da almajiransa wai sahibul faida zai suka ce to ya shehu kamar bayani sai dai nai bayani ma zai kara ɓoye shi nan kuma ne shehu ibrahim ne yake sai ba da labari zuwa zai kai mana bayani sai dai nai bayani ma zai kara ɓoye shi ne ku daɗa rikicewa sai dai yana daga ciki kawai abin da zan gaya muku jama'a za su yi ta shiga ɗarika a hannunsa ɗaruruwa dubai ta ko ta ina kuma musamman a ƙasashen larabawa da sauransu nan ne fa su marubuci suka yi ta tsammani su ne saboda irin yadda aka yi ta karɓar ɗarika a hannunsu ina su damrawi da sauransu duk kowa ana ta tsammanin ina shi ya sayi bulfai da na a ƙarshen zamani mu tsaya nan kawai kuka dama Allah na su ba ai karatu kam da hankali da hankali za a iso a gane gaba ɗaya ba zai yi a gane rana ɗaya ba duka yanzu nan gaba za mu tashi akan me kenan eh akan me al-ijma ko eh al-ijma to na kan shi kan mai sauki ne wannan ka ina ga ko a wurin tafsiri ma an dan shi shigar muku da wani abubuwa سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اوكي